الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جمال كلامنا زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم هنا نقسم juz'i na biyu kuma muna ashirin da shida ga watan uku dubu ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo uku ga watan hudu dubu biyu da takwas za mu tashi darasi na nawa darasi na tasa'in da hudu faslun mun bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nassanta abubuwa guda goma da za a yi musu zakka ba ya rike waɗannan abubuwan ba goma a darasin baya watan da ya gabata mun ce abubuwan da suka zo a nassi kamar ra'ayi musu zakka goma ne jiya su abubuwan da ake wa zakka ana iya sa su da ɗaya daga cikin goma nan ne sau goma da suka zo a nassin wani wani ne na'am akwai zinare akwai alfufa ko akwai shanu akwai raƙuma akwai awaki sai kokai sai kuma shi a kone a daga awaki da kuma tumaki da ba kayan gona su suka rage wa guda su a bismillah eh ka faɗi shi da saura kuɗi za ka ci ka yi ƙoƙari a a shi ba ka ba ka shiga ko ka na ba ka shiga Sha'ir ai gaba alkama da sha'ir ne ya zo a nasu sha'ir su dabino dalili kun ga a kayan gona an ɗauki masu tsoro biyu da masu kaya biyu masu kaya biyu su da dabino da inibi masu kuma tsoro wanda suke zama abinci guda biyu shi ne da ne a sha'ir da a shi ne shakar da alkama dino da zagidi wannan su ne guda nawa guda hudu shi ne sha'ir ne da alkama da dabino da zagidi su ne guda hudu don hada da ƙarshen shida su ke nan a ɓangaren kuma an kuɗi hudu a ɓangaren tumaki ko an kuɗi hudu a ɓangaren dukiya an faɗi biyu waɗannan su ne an haɗa su goma da kakkawan waɗancan hudun cikin kakkawa ne misalin su zaka sun gona a shari'a ba a yi wa abin noma da kasu ya kai ne ya kai nawa an faɗi biya mu ne an faɗi biya a ma'aunin mu na nan kowane aukaki ana ɗaukan kwano sittin sau biyar ɗari uku kuma kai ɗari uku sai a fitar da ne yanzu ba a fitar da ka sai bisa goma shi ne kenan kwano ɗari uku za a fitar mada a bisa goma sai a fitar da kwano talatin rafi ba nawa ne da kasa in ya kai na in ya kai da sai a yaya za a fi da rago ko a tun aka ko sun sha ɗaya in ya kai goma ma a farko ba da rago biyu in ya kai sha biyar rago uku in ya kai ashirin rago uku in ya kai ashirin da biyar ne za ka fara ɗaukar ɗaya haka shanu da sarsu in sun kai nawa in sun kai talatin suka shekara duk mutum ce ne ko ba na masu biyar na kana biyar na ƴaƴanka ashirin ba mun haɗa talatin a kowa sai na mallakin ya kai talatin shi yake kai shi da zaka shi kuma zinare fa zakar zinare sai ya kai ishirin sai a fitar da ne sai a fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in za a fitar in ya kai ashirin shi da rubu shi da muka ce ɗaya shi ne rubutun ashirin arba'in ko a fitar da ɗaya bisa arba'in da wannan ake kiyasta kuɗi ta yanzu in kana da dubu ɗari biyu ya isa maka sai a fitar da dubu biyar domin dubu biyar sau arba'in shi ne dubu ɗari biyu a cikin kafin dubu biyar ta fitar da ɗaya bisa arba'in in kana da kafa miliyan za ka yi zakka da dubu uku da ɗari biyar in kana da rabin miliyan in za ka yi zakka ka fitar da dubu uku da biyu da ɗari biyar in kana da miliyan ɗaya ta shekara za ka yi zakka ka ba da dubu ishirin da biyar dubu ashirin da biyar sau arba'in shi ne miliyan ɗaya an ba da ɗaya kenan dubu arba'in in kana da miliyan ashirin sai ka ba da dubu ɗari biyar na shekara in kana da miliyan arba'in na shekara sai ka ba da miliyan ɗaya in kana da miliyan ɗari in ka tashi da ka sai ka ba da miliyan biyu da rabi in kana da biliyan ɗaya miliyan dubu kenan sai ka ba da nawa هذا مليان نوع مليان عشرين مليان مش هذا بليان مليان دبو شو بعد مليان عشرين دبو kun gane da dubu ɗari da dubu ɗari da kansa zai fita dubu biyu da ɗari biyar suka saba yawa gari ta wata dukiya sun ce da awaki kuma sai sun kai arba'in su kuma su abin da ɗaya shi kuma azurfa su ta kai dubu goma sha biyu ɗari biyu su ta kai ɗari biyu sai a fitar da biyar sai ta kai ɗari biyu sai a fitar da biyar su kuma ba yawa gari ta ba sun ga biyar sau arba'in shi ne ɗari biyu kuma ta kai ɗari biyu sai a fitar da biyar wannan shi ne zakafa gaba ɗaya ba ba wani abu ne da ba sako ɗaya a shekara kuma da sharaɗin kai ka mallaka ba abin ka bashin daidai da su tun shekara shi ke nan mana ya ce kwakulu وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة وين ده كاو النبي زكاة غا زكاة سأله جاء النبي مسا الدعاء وتارة يقول اللهم بارك فيه وفي ابنه الله كما البركة لكم السرعة من صدقك ونزكى أنا إمام النسائي ورشأت في كتاب الزكاة وتارة يقول اللهم صل عليه Kuka kawo zakka a cikin daga ka ba da zaɓin rai sai ce Allah ya maka salati. Annabi ya kira ma Allah ya ba salati in ka ba da zakka. Wanda Bukhari rawaito a cikin kitabun zakati, Imam Muslim a cikin kitabun zakati, da Malam Abu Dawud a cikin kitabun zakati. ولم يكن من هديه أخذ قرائم الأموال في الزكاة ba daga cikin karantarwa a nan an tashi zakka a ɗauki mafi tsada a cikin dukiyar mutum mutum yana da shanu ba ɗau ɗaya a cikin talatin ɗin nan ba za a ci wanda ya fi kowane jiki ma ku kan su kankanta ba sai a ɗauki matsakaici haka mutumin da za a ɗauki tumakinsa ɗaya a cikin arba'in shi ma ba za a ɗauki ɗaya wacce tafi girma uwar garki ba ba a ɗauki damar ne ƙe ƙashashe ba sai a ɗauki matsakaici dan wasu mali yana ɗaukar matsakaici ne bari za mu ha mu'azu an zalika saboda haka ne ba lokacin da ya aki mu'azu zuwa ƙasar yamma yace innaka ta'ati qauman min ahlil kitab walakin awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah idan ka je ka kira su zuwa ga shaidawa babu abin bauta daga cikin Allah kuma abu a jabuka da zalit alaihim وتلبس إن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة شفتم يا فأعلم إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ليس إياك وكرائم وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين العدل حجاب. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته manzon Allah ya hana ka ba da zakka kuma ka zaka ce a barka ba mutum zakka kuma ka ce to siyan mun mana kuma ka da tunkiyar zakka kuma ka ce to kawo siyan mun kan sadaka ka ba mutum ka kaciya kai ya jawo maka da ita ta kuma ta hanya وكان يبيه من جنة أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير أما يا هل التابع هو داكي للجميع أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير إذا سلك يباشي يشي أما شيء هل التابع وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman sadaka amma ba kai tsaye aka ba shi sadaka ba basira aka ba ita kuma basira sallallahu ba shi sallallahu alaihi wasallam Mun mutanen ka? الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جمال كلامنا زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم muna nan a cikin juz'i na biyu kuma muna ashirin da shida da watan uku dubu ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo uku ga watan watan hudu dubu biyu da takwas za mu tashi darasi na nawa darasi na casa'in da hudu faslun mun bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nassanta abubuwa guda goma da za a yi musu zarka ba ya rike waɗannan abubuwan ba goma a darasin baya watan da ya gabata mun ce abubuwan da suka zo a nassi kara a yi musu zarka goma ne zai ce abubuwan da ake wa zarka ana iya sa su da ɗaya daga cikin goma nan ne sau goma da suka zo a nassin wani wani ne na'am akwai zinare akwai alkufa ko akwai shanu akwai raƙuma akwai awaki ya yi ƙoƙari sai kuma shi ba ko da yare ba awaki da kuma tumaki da ba kayan zama su suka shige wa guda su a bismillah sai ka faɗi shi da saura kuɗi za ka ci ka yi tsakari a a shi ba ka baka shige ko da kuma ba baka shige Sai ai gaba alkama da shirin ne ya zo a nan. Sha'ir, kudi, dabino dalili kun ga a kayan gona an ɗauki masu tsoro biyu da masu kaya biyu masu kaya biyu su da dabino da inibi masu kuma tsoro wanda suke zama abinci guda biyu shi ne da gani a sha'ir da a shi ne sha'ir da alkama dino da zagidi wannan su ne guda nawa guda hudu shi ne sha'ir ne da alkama da dino da zagidi su ne guda hudu an hada da ƙarshen shida su ke nan a ɓangaren kuma an kuɗi hudu a ɓangaren tumaki ko an kuɗi hudu a ɓangaren dukiya an faɗi biyu waɗannan su ne an haɗa su goma da kakkawan waɗancan hudun sun kakkara ne misabin su zaka sun gona a shari'a ba a yi wa abin noma da kasu ya kai ne ya kai nawa arziki biyar mu ne arziki biyar a ma'aunin mu na nan kowane arziki ana ɗaukan kwano sittin ko biyar ɗari uku kuma kai ɗari uku sai a fitar da ne ne ba a fitar da kai sai bisa goma shi ne kenan kwano ɗari uku za a fitar mata ɗari bisa goma sai a fitar da kwano talatin rafi nawa ne da kasa in ya kai na in ya kai da sai a yaya za a fi da rago ko a su a su a su sun sha ɗaya in ya kai goma ma a farko ba da rago biyu in ya kai sha biyar rago uku in ya kai ashirin rago uku in ya kai ashirin da biyar ne za a fara ɗaukar ɗaya haka shatu da sarsu in sun kai na in sun kai talatin suka shekara duk mutum ce ne ko ba na masu biyar na kara biyar na ƴaƴan kwamfishin ba mun haɗa talatin a kowa sai na mallakin ya kai talatin shi yake kai shi da zaka shi kuma zinare fa zakar zinare sai kai ishirin sai a fitar da ne sai a fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in za a fitar in ya kai ashirin shi da muka ce ɗaya shi ne rubutun ashirin arba'in ko a fitar da ɗaya bisa arba'in da wannan ake kiyasta kuɗi ta yanzu kana da dubu ɗari biyu ya isa maka a fitar da dubu biyar domin dubu biyar sau arba'in shi ne dubu ɗari biyu a shi ka fitar dubu biyar ka fitar da ɗaya bisa arba'in in kana da kasa miliyan za ka yi zakka ka fitar da dubu bakwai da ɗari biyar in kana da rabin miliyan in za ka yi zakka ka fitar da dubu bakwai da ɗari biyar in kana da miliyan ɗaya ta shekara ba kai zaka ka ba da dubu ishirin da biyar domin dubu ashirin da biyar sau arba'in shi ne miliyan ɗaya ba ba su da ɗaya kenan dubu arba'in in kana da miliyan ashirin ta ka ba da dubu ɗari biyar na shekara in kana da miliyan arba'in ta shekara sai ka ba da miliyan ɗaya in kana da miliyan ɗari in ka tashi zakka sai ka bada miliyan biyu da rabi in kana da biliyan ɗaya miliyan dubu kenan sai ka bada nawa ka bada miliyan nawa miliyan ashirin da biyar in kana da biliyan ɗaya miliyan dubu sai ka bada miliyan ashirin da biyar kun gane da dubu ɗari da dubu ɗari da kansarin zai fita dubu biyu da ɗari biyar suka zaka da yawa gari ta mata dukiya sun ciya da awaki kuma sai sun kai a cikin su kuma sai abin da ɗaya shi kuma azurfa su ta kai dubu goma sha biyu ɗari biyu sun ta kai ɗari biyu sha fitar da biyar sai ta kai ɗari biyu sai a fitar da biyar ita ma ba wa gare ta ba sun ga biyar ko arba'in shi ne ɗari biyu kuma kan ta kai ɗari biyu sai a fitar da biyar wannan shi ne zakafa gaba ɗaya ba wani abu ne da ba saboda ɗaya a shekara kuma da sharaɗin kai ka mallaka ba abin ka bashin daidai da su kuma tun shekara shi ke nan. Mana yake kwakwalo وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة وان دي كاوى النبي زكاة قال زكاة دعا له جاء النبي مسع الدعاء وكان يقول اللهم بارك فيه وفي ابنه قال لك ما البركة لكم اشترى من صدقك ونزكاة أنا الإمام النسائي وشأت في كتاب الزكاة وكان يقول اللهم صل عليه ka kawo zakka a cikin ga ka ba da zakkin rai sai sai Allah ya maka salati annabi ya kira ma Allah ya maka salati in ka ba da zakka Imam Bukhari rawaito a cikin kitabul zakat Imam Muslim a cikin kitabul zakat Imam Abu Dawud a cikin kitabul zakat ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة ba daga cikin karantarwa annabi an tashi zakka a dauki mafi tsada a cikin dukiyar mutum mutum yana da shanu ba daya a cikin talatin din nan ba za a ci wanda ya fi kowane girma ko kuma su kankanta ba sai a ɗauki matsakaici. Haka mutumin da za a ɗauki tumakinsa ɗaya a cikin arba'in shi ma ba za a ɗauki ɗaya wacce tafi girma uwar garki ba ba a ɗauki damar ne ke kashashe ba sai a ɗauki matsakaici don wasu mali yana ɗaukar matsakaici ne wani za mu ha mu'azu an zalika saboda haka ne ba lokacin da ya aiki mu'azu zuwa ƙasar yamma ya ce innaka ta'ati qauman min ahlil kitab ولكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان ذلك كتاب زوجة شيباوة babu abin bauta daga sai Allah wasu ma'abu'a a jabu ka da kare alaihim wa kana musu inna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin sun yi biyayya فأعلم إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ليس إياك وكرائم وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين العبد حجاب وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته manzon Allah ya hana ka ba da zakka kuma ka zaka ce a barka ba mutum zakka kuma ka ce to siyan mun mana ka ba da tuntiyar zakka kuma ka ce to siyan mun kan sadaka ka ba mutum ka ka siya kai ya jawo maka da ita ta kuma hanya وكان يبيه من جنة أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير أما يا هل التابع هو داكي للجميع أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير إذا سلك يباشي يشي أما شيء هل التعباشي وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على ضريرة Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman sadaka amma ba kai tsaye aka ba shi sadaka ba basira aka ba ita kuma basira sallallahu to bashi sallallahu alaihi wasallam Mu mutanen ka? ذلك الزكاة وكان من هديه إذا أسمع ها؟ شايفي ايه كنت كراتي؟ فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم لن يكون من الرجل أنه من أهل الزكاة يمشي من ذات الزكاة أعطاه يكن ذات الزكاة وإن سأله أحد من أهل الزكاة لم يعرف حاله kuma ne zo ya ba shi zakka ba san yana da wadata ko ba shi da wadata ba akahu zai ba shi بعد أن يخبره أنه لا حظ لها لجميل وذلك قوي مكتسب dan ya ba shi labari cewa mawadaci da mai karfin da yake da hanyar da samu abinci ba fara da kuma zakka ba ko ta ko fasin ci buta ba kana ya ha min ahli hawa ya da'uha fi haqqiha dan far'u zakka ga masu bayarwa kuma ba da ita ga wanda suka tantanta kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam ta fadilu zakata ala mustahiqina raba waɗanda suka tantanci zakka zakka alladina fi baladil mali waɗanda suke garin da aka karɓi kuɗin wa ma fadala anhum in ka yi gowa min ha daga cikin abin da aka raba kuma lakin sai a kawo maka فرقها هو صلى الله عليه وسلم شيء ربها وأن سكة تنتهى لأن هكي كي يتبقى ولذلك كان يبعث سؤاله يكن أيكا ويكون أتتتر الزكاة إلى البلاد زوا بقولك ولم يكن يبعثه إلى القرابة يأتي بالروا بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ صدقة من أغنياء أهل اليمن لكن معاذ يتركون كاد جمودة مودة في اليمن ويؤتيها فقراءهم يبعث إتجا سلك عليكم ولم يأمره بحملها إليه بشيء أكوي كاومتها ولم يكن من هديه أن يبعث سقاته إلا لا أهل الأموال الزهدة من المواشي أي أيك ما تساعدي zuwa ga masu dukiya sai wasu suke a fili kamar dabbobi da furuɗi wa tsamari da yan itace da shuka a kare ya ba su harisa yakan aika mai karba da wanda zai zo ya aika yawan dabina ka ko yawan hatsinka da yanke maka da kan da za ka bayar فأخذت على أربعة النحيل أمر نحيلهم إذا ومتى عليك أدادو وأن تكتب لجمعي وإن يابو شيء ما لا تباير وينظر كم تجيء منه وفقا فلا يغرفت أنا ويكاد يكاو ويحسب عليهم من الزكاة بقدره سيبا سيبا يا يا واتو فيهم ارجع مسوى ما تكون زكاة وكلام أبو لا تباير وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الخالفة Allah yakan umarci ne karda an yada alahu sulufa aw jibala idan musu sulufi ko tabi'i wa la karusahu alaihim ba auna musu da wannan Jama'a da arun na kila saboda abin da yake bijin da dinai min al-ma'ib na musibi da suke afkara da karan shi lalace wa kana hadha al-qawf li kay tufsal zakatu akan ta ayi karba ne dan a iyakance abin da mutum ke bayar da zakka abin da an ta ukala simaru wa tusrafa kafin a fara cin ‘ya'yan itacen kafin a jirgin su. Da ita sarrafa cikin ha'ar babu ha, don masu ita kuma fi ta sarrafi cikin kalimar sha'uci da suka da dama. Ina riga an auna yana kan dabino an yanke abin da ba a bayar. Shi ke sai ka ci gaba da ci da kyauta da sadaka. In ka tashi daga baya kuma kafin nawa ne ya kama gasa. Ya yi kuma zo kadarar zakatu sai su rama gwagwadon abin da ya kansu na zakatu. Wani zalika kana ya ba'atu kharisa ila man فاقاه من اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يكن ايكا مثل للساعتي abu sauran da yake ba da zama su shahid da wato abin nan din su a gonar su daga mutanen Khaibar ba kuma su shuka a Khaibar wa kharusu alaihim al-thimara wa zira'a dai wanda ga ƴaƴan itace nawa suka samu kuma kawo nawa suka samu da hatsi wa dalilhum shaqara wato abin nan tattara musu abinsa wa kana yab'asu ilaihim Abdullah bin Rawaha yakan aika musu abdullahi bin rawaha shi da wakilin annabi na zakka a kai ba shi da sanan ya je fara da anyar shi a zo ku bashi rashawa su waɗanda aka aika a karɓar zakkar su akwai yahudawa to da aka je da lissafi suka waje abdullahi bin rawaha ka ba mu dan tsara maka wani abu ka rage mana shi ne abin da ake cewa da ofis ta fa a jihunka abdullahi suka ihuna ne suka ita kamar ni za ku ci haka ku ni sahabi bane wallahi laqad ji'tukum min inda ahaddun nas ilayya na zo muku ne fa da kirki da shi da na fito a duniya ya Allah Muhammad shi turo ni kuma karbarata wa antum abghadu ilayya min iddatikum min al-iradati wal anadin ko kuma da turo ku gurin ku yahudawa wallahi na cikin ku da kananan ku da buri da alabi gara biri yadda nake son biri da alaji in ina so din na fi son biri da alaji fiye da shi kuma wanda ya fito da na fi son tafiye da komai a duniya ita to kin da nake muku bukan da nake muku wanda ta ku ta haƙƙin in saka a naku ba ko ba zai ta haƙƙin in saka a naku ba yake nan sai da kima kishi ne na shari'a ina kin ku saboda Allah ya haƙi ku ina kin ku saboda Allah ya so ki fiye da kowa amma duk da haka ba zan tsebi na ku zuba masa ba ba kuma zan tsebi na ka in zuba muku ba ko kin ku zai sa in ku adalci ba shi kuma kin ku zai sa in ku da nasa ba ko kuma kin ku zai sa ku rage a muku ba لا يحدثني بغضي لك وحبي بغضي لكم وحبي إياه ina da nake muku da san da nake masa ba zai dauke ni ba ala an da adila alaikum ya zama muku adalci ba Alƙalu sai Yahuda suka ce bi haza qamatu samawati wal ardi da wannan ana da aka ta tsaya cikin da ta faɗo ba Yahudu Yahudu sun san ba abin da ke zaune da duniya lafiya irin adalci wannan abin da ka faɗa da shi saboda kuma yadda ka ga cikin musifa an gaba ba a ciki to ba adalci zalunci ba mai gurbi har zuwa hudu ta kan mutum kan gaskiya wanda kullun hadisi sallallahu alaihi wasallam akhudhu zakati min al-khayr annabi baya karɓar zakar da wakai kuma shi dubu gare gare ka je ka kawo ci da shi warraki da bayi ko mutum ka je ka ci da su wannan tikal hasanan wato al-fadl wannan hadisi zaki ko kai dubu ka je ka kawo abin ka kana dora haka wani kubarawa sannan su kayan lemo a yaba gwanda duk waɗannan kayan marmari da ba ka mai da su abinci sai in an ci abinci a ɗan ɗora su a sama sai mutum abincin ya narke su abinci ne yanzu wanda sai matar ta gaba da safe a ci da rana a ci da daddare a ci da ci jiba a ci ai za ta kai ta ga ta fi gida idan ta ba shi komai zai ayar ta fita ai wannan shi sai kiran su kayan marmari ba ta tsayawa a matsayin abinci walan mabaqu haka nan kuma kankana ne wani makati da makati shi wani abu ne da suke cin su da ne a ciki da tsaba suke ci الفواكه ده كان مرمري التي لا توكل ولا باء في ولا تدخل باء أجل أمتين أبنتي إلا الإنبا والرقم إذ بيد دبينه فإنه كان يأخذ زكاة منه جمعة إذا تكون زكاة أنا أبوان قداجه ولن يفرق بين ما يجد منه وما لم يجد ba a bambance ilimi wanda ya nuna wanda kai ya bushe da wanda ya bushe ba da dubinan da ya bushe da wanda ya bushe ba da ana karɓar zaka. Sakudu, asali ka ɗan sallallahu alaihi wasallam da asali an yi sabani zuwa da mutum ya da amara zuma ta zo ta shiga ta tara zuma zai da kafin da zai ba فروى أبو بكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه قال جاء الهلال أعب بني مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نخل له نحل له ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أي بسم نذكر بسم sai abubuwa ya ba ta goma ya kada daya ita da ta ta goma wa kana sabadahu an yi hamila wadiyan yuqalu lahu da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare masa wani kari a bashi wannan kwarin da zuma tana taruwa a bashi dama zama shi kadai zai dinga tattar zuma da ke gurin da ku salaba ta sunan kwarin salaba فحمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادية فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك أنا تنبين فوقت الجمعة فكتب عمر إن أرجع إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر نحسه وعمله طلبه إن ينا ذاك أيدي الجمعة abin da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ya tara na juma ka ci gaba da tsari da wannan gurin kafuwa da tarayya da shi illa fa inna ma huwa babu gaisin yakuluhu man yasha an ko haka ba ai kada su zuma ne yake karfi wanda zai ɗiba sha ya ɗiba sha amma wannan ba zakka ba ce wato ladan tsarin da gwamnati ta bashi ne a gurin kuma wani haraji ne yake biya na damar da aka ba shi kaɗai ya amfani da gurin misali da in bai shiga da dawowa ba a ba kowa ta mai zai ɗiba tun da an hana kowa ya ɗiba ko shi ya ɗiba su kawo wannan suna ganin zakka ce ta daɗin rai wata mutum yake da abin ya tsarkake hal abin nan dinsa وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر رجل دكا تولو قوما شربا شربا دا تولو دكا مكتي قوما قوما كفا مكتي كفا صوم مكتي قوما وفا بدي ورى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من الأصل العشرة ما كالأشري دا الجمعة وفي مسند الإمام أحمد أحد سيارة المسيء قال قلت يا رسول الله إن لي نحل إلا بالجمعة قال أجل أشرك بعد أشري قلت يا رسول الله إيه مثالي غير كتبا وشكرا داما يتعلم بدني قال ما هذا حسين أتت مسا قال الشافعي أخبرنا أنس بن إياب عن الحارث بن عبد الرحمن روى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من الاصل العشر من زعل ابو سامت عن اهل اليمن ومن ايضا اشري الجمعه قال الشافعي واخبرنا انس بن اياد عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن ابيه عن سعد بن ابي ذباب قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت ما ظن من ظن الله ما كره مسلم ثم قلت يا رسول الله اجعل لقوم من اصحابهم ما اسلموا عليه akan ya ga mutane na na dukiyar su abin da suka mutunta a kai zama a hannun su saboda da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasta amalani alaihim ya kuma sa ni na zama shine wakilin sa dangane ga kula ga abin da aka danka a hannun su kuma sa amalani abubakar kuma umar radiyallahu anhuma bayan su sai na abubakar sai na umar suka ci gaba da tsora na a matsayin wakilci na dukiya a wannan garin haka wa kana sa'adun min ahli salati shi kuma yana cikin mutanen wannan gari na Saraf kala kallam tu qawi tu asli na ci mutane na ku kawo ka kazuma kulau fi zakatun afsata innahu la khayra fi kamratin la tuzakka babu wato alheri cikin kayan itacen da ba a su zakka shi ko ai kayan itacen ke cewa daban-daban ya tara su barkaɗe sai ya mai da su zuma a kan kara nawa za mu bayar الأسرة بعد أسري فأخذت منهم الحتى ذكرت أسري فأخذت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرت ما كان قال فقط عمر عمر يكتب ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين أن يسير أتكر في تكن زكاة المسلمين رواه الإمام أحمد وأخذه للشافعي واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها على مثل أن دنجني حديث الأسرة عند كذمة da kuma bayani a kan sun inganta ko su inganta ba yanzu na duk ma'aikatar da za a shiga cikin nan shafin guda biyu da rabi shafi shafi biyu da rabi duk akan maganan hadisin zuma ya inganta ne ko bai inganta ba amma shek albani rahimahullahu ta'ala a cikin littafin fa tamamul minna talikin zuma cikin sunna ya ce hadisin zakka akan zuma ya inganta kai abu sai zakka ba ta wajibi ba ce kada ta rai da da kada shi kai da kai da aure wannan da zamu karanta kuma ba ka fahimci cikin darbar hadin za a shiga sai ka gane da abin shi ne inganci hadisin zakka shin ya inganta a sa sha ɗaya kenan ko bai inganta ba shin zakka ana yin ta zakkar zuma zakkar ta daɗin rai zakka ce ta wajibi shi ba nan zakka ce ta daɗin rai ba wajibi ba shi ne zai shiga bayani akan maganganun malamai dangane ga ingancin isnadi wannan wanda shi albani ya fitar da mu yayi bayani don fashi akan ingancin qala tirmidhi قال واختلف واختلف اهل العلم في هذه الاحاديث وحكمها فقال البخاري ليس في زكاة الاصل شيء يصفه Imam Bukhari yace dukkan hadisan da suka zo akan maganar zakka zuma babu wanda ya inganta. Kun ga karatu kenan. Abin da Allah ya sanar da shi kenan. Qala Tirmidhi dama shi turmuzi ai da buhari yayin nan zaki in hadisi ga gare shi a cikin sahanin turmuzi sun ce qala muhammad in ka ce qala muhammad to gaban buhari ya kanto shi yana cikin manyan almajiran al-imam bukhari shi imam turmuzi فعلت محمد عنه فقال لي كذا وكذا كما كانت تقول كذا يا شيخ لا تنبئ محمد جمال حديث يا شيخ كذا كذا انا نفي الامام البخاري قال الترمذي ان الترمذي قال انت ياتي باب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كثير شيء وما في يوم اذا في هذا الباب قال ابن المنذر ليس في وجود صدقه الاصل حديث يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع babu hadisin da ya inganta dangane ga maganar kuma kuma ijma'i bai zo ba sai ka mutum nawa kenan sun kore mutum uku ga al-Imam Bukhari ga al-Imam Tirmidhi ga al-Imam Ibn al-Munzir wala zakata fihi قال الشافعي قال الشافعي الحديث في أن من العسل عشرة عشرة ضعيف الإمام الشافعي ده حديث اللي يتوقف ده ايه بس ما أتكلم زما بإنجازها وكأنه لا يؤخذ منه أشر ضعيف هذا تكون بقاء كربو أشري بكتين سواء وما تقصر أجري أشري با شما بإنجان سبسلا أن أمر بن عبد العزيز شما يتشي بقاء كربو أشر با شما يتشي كربو أشر بإنجان سبا قال هؤلاء وأن لما يمن قدانو الكتاب ويحدو الإمام البخاري الإمام الترمذي ابن المنذر بكما الإمام الشافعي وأن قدانو أبو جوجن سنة قال هؤلاء وأحاديث الوجوب كلها معلولة da hadisin da da maganan wajibi a karɓi zakka a cikin zuma da hadisin yana da inda amma a cikin umar abu umar wa ta ce kasu bin abdullahi abdullahi bin musa bin yasa an nasi in anhu wa sadaqa da afahu imam ahmad wa yahya bin ma'in wa saduhuma shi kan sadaqa sunan mutum ne sadaqa shi da al-imam ahmad ya ba a fashi da shi da al-imam yahya bin ma'in wanda manyan malamai ne amma wa gairuhuma وقال البخاري هو أن أتي عن عن النبي مرسل وقال النسائي صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر وأن الكراسي دوكا البخاري الإمام النسائي الإمام أحمد بن حنبل الإمام يحيى بن معين في أفريقيا وأما حديث أبي سيدنا المسعى وهو من رواية سليمان بن موسى أمر قال البخاري سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله يتكلم كنت كلا يوسف كبا يجب كم كئر بشين صحباء الأوبا ما لما أقول سمع الدين amma ba da za ka shigo da ƙarya cikin addinin nan sai an banka ɗauka yanzu abin da malam ya rubuta yake an kama mutane sun kai ɗari uku duk maƙaryata ne ko an tuhume shi da ƙarya ko ɗaya ko biyu ko uku har zuwa dubu ƙarya ko wanda ya hadisi dubu ɗari sai wani san ciki aka yanka shi yace na yi hadisan ƙarya dubu ɗari na ƙarya ne na ɓata addini na zuzzuba su a cikin addini ko ba za ku iya gane su ba shi ma da ce ƙarya kake yi zuciya da jaka ta tantance hadisai ingantattu sai da har jalan wanda je za su bi bayan su za ka ga sai an ware su an tantance su daga addini idan za malamai suka matsa sai ka kira istisal sanadi adalatul rawi kan adam shuzur adam illatul qariha sai da za ka kashe a gaskiya da ana dukan sa in ya shi ne biyo ta hanyar da ba ta da kyau balle kuma da ibi sai ko an samu istisal sanadi a cikin ƙa'idoji biyar da aka ce hadisi da shi ba sai ya cika su akwai ittisal sanadi akwai adalatu sanadi akwai ilmu sab akwai adam shuzur akwai adam illat al-qadiha wannan na farko shi ma an kasa shi goma shi ittisal sanadi an kasa shi goma hadisin da bai zama muttasil sanadi ba idan mu'allaq sai a kira hadisin mu'allaq inda sunanta ta'alliq akwai murkal sunanta irsal akwai ma'udan illa sunanta a yasa sannan akwai kuma akwai mun kafe illa sunanta intafa akwai mudallal illa sunanta kadali shi ma tadalisin ya kasu biyar akwai tadalisin shiyar akwai tadalisin akasi akwai tadalisin sukasi akwai tadalisin tafiya akwai kuma tadalisin akasi duk waɗannan gabaki ɗaya sai an bi cikin irfan ya kasu gida uku كبار الصحابة أقول كبار الصحابة أقول كبار الصحابة أقول كبار التابعين كنت إرسال كنت كنا تعطون أبو أقنت إلى إرسال إن يشعلنا أتي كربا أقول إرسال الكثير هم إشعقوا يشيما waɗannan gabaɗin an cika su an babu waɗannan illolin gabaɗin da suka haɗa an samu sharaɗi ɗaya ya cika gangaro sharaɗi na biyu adalatar rauni kada ka bar su din adali ne adali ba zama adali sai su tafi guda da sun kori da gare shi ya su tafi da kufa biyar za kori biyar da su zama al-muslim al-kafiri ya kori al-hakim ya zama al-kafi ya kori al-balik ya zama ya fita al-salim min al-fiki ya zama fasiki ya fita wa min kullu bil mulkati ya zama mutunci ya fita in ya cika biyar kuma biyar kada a zamo kazin haɗari ko mutum bil kazin wanda ake tuhuma da ƙarya kadi bid'a ita ma bid'a biyu ce akwai mukassifa akwai mufassika akwai bid'a da take nuna da mutum fasiki akwai kashin da yake kafiri ana kai kuma da jahul jahalatu ainin ko jahalatu kifa zai ba a san shi ba kwata kwata ko an san shi ba a san halin ba ana kai zama mutum bil kazin da ake ce da shi mutaham bil kadhib bai kare hadisi ba amma an kana ƙarya a kasuwancin sana'a sai fara malamai shakka mutum da ake ƙarya addinin ma zai shigar da ƙarya sannan sai a rafi shi kun ga sharaɗi biyu haka ma ka dawo kan mutaf kamar mutaf shi kansa da haddan haddan shi biyu ce akwai kadarin akwai dabta kitabi akwai duk abin da ya bi a haddace akwai da ba haddace sai da rubuta irin wannan ma an samu malamin shi ya suka waɗancan sassan gaba ɗaya amma baya harbi cewa sai dai yayyo karatu yayyo karatu duk rubuta ya ce kayan laƙuli a gida abin da ya fito da karatunsa sai iska ta taso da iska ta taso ta tsinka ajiyar da ɗaure kayan karatu a kan laƙuli shi ke nan ta ɗiya kusan kuma da kuma. in ya gaba wani nan ma suke da garin duk abin da ya karanto ya tafi sura ka duk abin da ya faɗa malamai su ta kai da amintacce na ma ba muka ɗauka a cinka ba ka daina ka ɗauka a cinka sannan akwai da kuma ya tsufa ya tsufa rikici malamai suka ja ta suka ce daga yau abin da ya faɗa a baya sahihi ne kuma yanzu ya samu halal ya tsufa da abin da ya faɗa ba da rikicewarsa kuma ba za a karɓa ba kamar irin su ibnu rafi'a kada an ce wasu hadisansa inganta su da wasu hadisai ne wanda suka inganta ya faɗa su kafin ya rikice bayan ya rikice kuma aka tsayar da karatu a gabansa dole nan sharuɗa ba ba a yi addini hidima ne haka akwai wata rana ya hajjin ma'in da Ahmad bin Hanbal sun shiga wani masallaci suka tardo ne ta haddasa na Ibn Ma'in حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل الثاني ده هاشم المئين حدث كلمتونا sai kawai ba da kisa sai al'imam Ahmad ya ce ba mu Allah ni ne Ahmad bin Hanbal wannan shine hajjin mutum sai muka ga mu wannan kafa maka da shi da mafita amma kin da mamaki yanzu kai ka dauka kai kadai ne Ahmad bin Hanbal kuma ka dauka kai ne hajjin ma'in ni na sanya halajin ma'in da hana jina hambar sun ya fi goma goma. يجي أما حديث ابن سيارة المسلمة المتقي وهو من رواية سليمان بن مسلم وقال البخاري سليمان بن مسلم لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله واما حديث عمرو بن شعيب الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من الاسد الاسرى وفيه اسامه بن زيد بن اسلم يرويه عن عمرو وهو ضعيف الانسان شنو انت من ضعيفه قال المعين بن زيد ثلاثه من زيد كان يذكر في اسم بقى يدد في احاديث بقى قال الترمذي ليس في بلد زيد بن اسلم ثقه ثقه انت بقى من تكفي shi kira asalama dan sana ɗaya dan sana biyu dan sana uku duk malamai ne amma wanda ba wanda muke yarda da shi a addini dan na su ma da ufi ne wa ma yusuf zuhuri aka bi salamata an abi huraira فما أظهر جلالته وسلم من عبد الله بن محمد راويه عن الزهري wato amma zai ku kuta dalala ku za ku kuta bane amma ku kuta daga Abdullah bin Muharrar rawi ibn Zuhri har bukhari fi hadisi hada Abdullah bin Muharrar da shirku hadis shi kuma wannan ba a karba hadisin sa alaysa fi bukhari al-asr shay'un yashuku ba abin da ya kuta a zakka zuma وأما حديث الشافعي رحمه الله تعالى فقال البخاري رواه الشيخ بن محمد عن انس بن اياد عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي الزباب عن منير بن عبد الله عن ابيه عن سعد بن ابي الزباب وكذلك رواه سفيان بن عيسى عن الحارث بن ابي الزباب قال البخاري عبد الله والد منير عن سعد بن ابي الزباب لن يصح حديثه شيخ البخاري عبد الله قال علي بن المديني منير هذا لا نعرف ما في هذا الحديث المناقش وقصصت حركة كراتون حديث وانا حديث حياتك هذا قال لي قال الشافعي وسعد بن عبد الجبار ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامره باخذ صدقته من الاصل وحكى في السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بامر شيء بالقرض صدقه بقى cikin cikin انما هو شيء رآه شيء انا جوانا بدي كوي يجي اكن كفر فتطوع له به اهله iyalanka suka ba da shi sai da ba da rai kawai shafi'i ikhtiyari an la yu'khadhu minhu sai abinda na zaba a mazhaba ta ba a karɓi zakka ba in mutum ya kawo akan kansa sai ya ce an gode وأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه. ما حديثي سن إن كنت أحسن أجل ذاك ثابتة فيما وكأنه أفضل ذاك أفواله. وقد روى يحيى بن ادم حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي رضي الله عنه ليس في الاصل زكاه باب الزكاه في الزمر قال يحيى الى حسن بن صالح عن العسلي ولم ياتيه شيئا يتبع جميع حجه زكاه الزمر وذكر عن معاذ انه لم يأخذ من العسل شيئا ثم معاذ ما جاء النبي يتورى شبكه يا جزمة ابن الكرقبة قال الهميدي حدثنا سفيان حدثنا ابراهيم بن مجد عن طاووس عن معاذ بن جبل انه اتى برأس البقر العسل فقال معاذ سلام ما كان يامرني فيه يقول لك بشيء Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce shi ta asul bakar abin da kai zakka da kake kira waqaf. Kai kai mutum ne 30 ko 40 ko 20 din shine waqaf. Kaga ba ta cike ba ko? haka ne yanzu ne kun kuwa arba'in da mai ishirin za ka ɗuna ishirin din da mai arba'in da mai sittin ne ka ɗauka ko ne a ciki da ƙarin ishirin da ne yake da shi da kai bai kai kuma zai kasa sama ba da kai haya na biyu ba ta kai hadisan nan suke zama haya na biyu da wannan tsakanin da bai kai da kama ba a karkashi فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله بشيء وقال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي وهو بن منامنا ألا يأخذ من الأرض من الكيل ولا من العسل صدقة kada ya karɓa daga zoki kada ya karɓa daga zuma da zakka wanda ha za zahaba malikun wa shafi'i haka an samu zahaban malami da almajirinsa al'imam malik dama malamin al'imam shafi'i ne ya yi karatu a gwaninsa sai yana karatu da kwashi karatu da wani ya gaba da aka tare da mu a ɗan sa a cikin kara da bakin karance ta a kuma arba'in imam malik a kowane ɗin jiya ma ya iya jirawa tun yana shekara goma sha ɗaya ya zo ga wani malik a kusa ashirin da ɗaya abu yake da ya karatu yake to kai kan kan tawa shi dinga jama duk ta samu da dinga jama ya kai kar masallan an yadda kan da aji kai zan sai kama karatu kuma zai zo da imama da an ce baitin ya kanta ya fi dubu kuma na laraba sai da jamu ya kai ta a cikin bismillah shi ne fassara ana sai ana sai ana sai ana sai ana sai ana sai in an tashi da karatu ne zai gida sai ta nazari ta nazari sun zo tsarin gaba sun shi ma mali sai da fara karatun sa da zauna yake ilimantar da shi sun gama fara mu da kofa da zauna kuma ana ana jiyawa yana yana sharhi shi da imamu shafi kafin a gogori shi kenan sai tambaya a gaba sai ma wani sai ba zo nan ba kai tambaya shi aka masa Allah yana haddace haddace me yake karatun duka wannan shi yake eh wannan sai na tambaya ta haddace wannan yara da suke fara karatu shekara arba'in da rika kwace shi a kwana arba'in shekar makanta mun zuwa ko mun da suna gani a yi da Allah ya saka da aljihu sai da wa sake ɗiga a wasu guri ya ba shi ya shi shaidar cewa ba ya tantance shi ma ya karanta da karan kuma su ne da tafi neman karatu الشيخ وسيراته كيف انت فاكرنا هذا احمد وابو حنيفه وجماعه ان في الاثر زكاه مثل بقى شيء زكاه في الاصل وراوا ان هذه الاثار تقوم بعضها بعضا الامام احمد والامام ابو حنيفه كان يعمل ربا الامام ابو حنيفه بيجا الامام احمد الامام احمد بيجا الامام ابو حنيفه cikin waɗannan wanda suka ga juna su hudu abu hanifa ga imam malik imam malik dan abu hanifa shi ne babba a cikin shi ne ya ga zuwa an ya ga sa da shi ruwa ta shi ko da gare su shi ko sun haɗu da imam malik su biyu waɗannan kawai su ne suka haɗu shi kuma imam malik ya haɗu da imam shafi'i domin a ranar da imam abu hanifa ya rasu a ranar aka haifi imam shafi'i ka ga batun haɗuwa wajen wannan ya tafi lamira a kan wannan ya dawo wannan ya an haifo wannan kaga wannan shi ne sai da aka bai gan shi ba shi kuma Imam Ahmad da za Imam Malik ba shi kuma ga Imam Shafi'i da haka shi kuma Imam Ahmad ya yi karatu a wajen al-Imam Shafi'i sai na cewa wallahi ban gane mujmal da mufassal da am da khalq da mushkilaf da mukayyar ba shi na zama da imamu shafi kawai haka nake karatun a dunkule shi na zama da imamu shafi ko mun bayani ko da abubuwan daga nan muka gane cewa ke a karatu akwai wani abu an khas mujmal muqayyad muqayyad zahir nas muawwal duk wannan kalmomin mu musan da karatu ba inda muka zama shi da mana sharhin al-imam shafi'i Su wannan din al-imam Ahmad na ƙarshen da al-imam Abu Hanifa na farko شدة جماعة إلى أن تكون زكاة أو زكاة تنزم ورأوا أن هذه الآثار تقوي بعضها بعضا وقد تعدد المخارج هذه ولا نعلم هل يرين ده سكبوا دعوة لأنه أصل مجالسين ina za mu gana ta zuwa ta hanyoyi daban-daban daban wannan bai san wanda ba wannan bai san wannan ya biyo ba a shi ba ta da asali kuma je hanyoyin ba su inganta ba to magana tana da asali هذه التسجيل وقد تقدم مخارجها واختلف سوقها ومرسلها بدو بمسندها كيف المسلم يزرع عن حاسد مسند فقلت الى ابو حاتم الرازي ثم من الى حديث كما ابو حاتم الرازي قال عبد الله والد بن عن صاحب بن ابي زبان يقول حديثه قال نعم يشهد سيدنا ان كان كرانا قال هؤلاء لأنه يتولد الجمهور الشجر والزهر domin yana haihuwa ne daga bishiya da kuma furanni sai ka ga kuma yana cikin abin da ake auna shi ko shi yake har na zakka mai aki shi kudan ko cikin kullu samarati za ka duk abin da ka gani ne tsaki ne da bauri ne da tsami ne da tsamani ne da kalam komai ciki yake da cikin da su kowa mai zaki a ga wanda shi ne na Allah wajen wa fihi zakatu kalbubu wa tuma da ka gurin zakata wajen ka mai da ake wa ayan ita ce da kuma ya'yan wato kaya قالوا والكلفة في عمله دون الكلفة في الذات والثمار. هي هذا كيف يشبه هذا الشوكة ده نوما بقى. قال ابو حنيفه ان ما جو فيه الاشر اذا اخذ من ارض الاشر idan an karɓi shi daga ƙasar da ake karɓar ushiri ne za a bada ushiri wani uku da min arzul haraji ko da ƙasar da ake karɓa haraji ne wani zo shi shi un inda hu ba abin da za a karɓa da ana da arzul haraji kan wajaba ala malik al haraji duk ƙasar da kake jin haraji kake noma sun harajin ma ya ishe ka da ake tumari ha da ha kuma ana karɓa haraji akan mutum saboda an itacen da ke da kuma shukar da yake alhaji shi haƙƙin alfara babu wani haƙƙi akan mutum da ajali ha saboda wannan ƙudan zuma ba arbul ushi kasar da ake bada ushiri yana da fi zimmar haƙƙin alhaq babu wani wato haƙƙi a cikin zimmar wanda yake noma gurin in zalika wa jabal haqqu fi ma yakunu lil haq wata kan imam ahmad baina arba'in fi zalika yake duk kasar ɗaya ce shi ma sun yi sabani kenan akan a wata ƙasa ce da ta ushirin bawo jago fi ma ukhudha min mulki abin da aka tsoko a cikin mulkin mutum har ma ba ko da cikin kasa inda ba a riga an mai da ita wani ba wanda aka kira mawa da larabci cikin daji shi a ƙasar musulunci duniya duk Allah ce ba wata gwamnati da take da wata kasa Allah idan ya riga ka zuwa gari ya share ya zama naka wani ma ya share ya zama naka don ka share din ka ita kuma da shi ka bi duk da ɓaci wani ya zo ya share ka koma naka duba duk littattafan kira da ana babin da ya babin da ya san guri yanzu da mutum ya daji ya ci tsarar da gona kuma ba ce ba gidan kuma ba ne ba aikin kuma ba ne ƙasar kuma ce kawai in ka bi da aka sassara bishiyoyin gurin ka kafarce ka ja ka ɗanya a sama to shi kenan ya zai filinka ita ka'idar musulunci kenan don kasance shi kuma ka daina kuma da shi ya sake komawa cikin biraki ya lalace to kuma wani zai zuwa da shi ma zama nasu har haka ake yi duk da shi wani sun yi sabani akan abin da ke kusa da gari abin da ke kusa da gari ana ga abawa gwamnati kan da yin aikata da kusan al'umma yin makarantu yin asibitoci yin kaza kaza wannan abawa da abin da ke dab da gari abuwa mutane ba sa zuwa ko masarauta kai kadai kaga dole a rushe gidanka da mace haka nan misali aka ga cewa kamaran nan ta yi wa ubban nan kaɗan amma akwai gidajen mutum uku suka yi kamaran sai aka ce su siyar suka yi dole a tilasta musu su siyar ko ba kamar su aka ba duk wannan maslaha su ce su kai maslahan al'umma ce da za su ci gaba da shekaru da yawa da ka a ƙa'idar musulunci ba a ɗaukar abin gwamnati a ba mutum ɗaya sai a ƙwace mutum ɗaya a ba gwamnati domin shi amfanin ta da kowa da kowa ne shi kuma su ɗaya amfanin ta nasa ne ƙashin kansa da shi da iyalansa kaga wannan cikin haka ce ka fara musulunci na ku shi ba makabartar nan ta yi kaɗan kana da gida kusa da makabartar ta kuma ce za mu baka biya don mu ƙara fadin makabarta ba yadda ba ka kuma titi ya biya aka ce za a yi titi da a samu hanya ko zo ta kan gidanka aka ce za a baka biya a karɓi wannan a titi to dole ka yi don maslahar wannan ta gaba ɗaya wani kuma zai ka ce kai kaɗai to wannan shi ne da aka ce kuma ga duba da lokacin da shi ke nan ana gadar nan alif da ɗari tara da tamanin da ɗaya aka wannan gadar lokacin da aka wani ruwa shi ne gidaje a nan dangun sanan muke ba kan wani fayif manya guda biyu sanan kafa ake bi a tsallaka lokacin da aka wannan gadar su waɗanda suke nan kusa da ubanmu nan da aka tashe su kuka suka yi an mai da su gwammaja an mai da su daji suna ta allah ya ka an mai da su daji dan nan sai ya ko alƙaw da sauransu haka nan lokacin da aka wannan titin na 1882 wannan titin na mutabin titi an yi zafin har dan abin nan ɗangun suru baki aka binne da yansa don a kashe maganar cin wannan titin amma da aka yi titi aka mace mutane gadon kan wajen fal'udu suka dinga kuka suna Allah ya isa yanzu ga sunan gurin baya tabo a kanu da kuma yanzu kowa ya jin da irin wannan hanyar da aka buɗe Allah ba sun buɗe wannan hanyar ba cikin gari ba zai shigo ba wasu ce kada ba hanya a cikin garin Kano suka cire ta to duk ragowar ta baya suke sai wannan sai wannan su kenan kun ga duk maslaha in za a yi na al'umma su suka garin a cikin wata ran sai kowa ji daɗin sa so maslaha amma ce da muqaddama ala maslaha khassa maslaha khassa taka wani da ji daɗi na gaji gida kaka da kakanni ko za a zo a titi ko za a kaza ya ta kan gidana kuma a mai da ni waje wataƙila tashin ka daga nan da ma ka ita kuma a jan tona haka wani ta ci da ya ƙara faɗi ya ƙara kyau an kuma a matsayi duk cikin gari ba shi a matsa miki cikin kwata da kwatani daki daya abin da wani ma daki da lantarki za a toshe a baka daki a bawa wanka zuwa amma dai haka ake zaune sun ba da ya zafi ko ake kan kan kan toro ake hawa a shin fada akwai da saboda tsabar zafi ne da ake huda shi ga shi ruwa dinga dugo masa daɗi da tsabar zafi amma an kace ku sai koma nan kofar ko kaza ku ji ba daɗi sai ya fita ya dan yi kamar wata uku shekara su kuma ya ko ba a cikin musifa yi ba ko musifa yi sai ka sabo duk wannan yaki da suke zaune da shi suka kewaye ka za ka ga daga dai daga wanda kuka tashi sai ya kuci kannan ka kuma abokanka duk iyayen ku sun san juna an zauna ko wannan daɗin ba za ka iya fita ba amma da ka fi kanka ɗan yi ga ake ma ainihin ba ƙarar da tuta kake ciki ba. Duk za a ce za a yi titi wannan titin na Aminu Kano, mai Duma, wanda ya ƙare a nan kan kwanar Aminu Kano. A miƙe da shi da kare shi, cikin da aka tara ko da waye a ruje shi sai ya kulle ya fita sharara. Da daɗin da za a ji a kan ba kaɗan ba ne. A buɗe shi, kuma a sai a try over a nan rijiyar lemu saboda kano cikin miliyan goma ne da ya kai a cikin miliyan goma sha biyu amma an ce wajen kusan miliyan hudu ku ta cikin kullum su dawo sakamakon aka shekara goma aka shekara goma nan gaba kano ba za ta shigo ba duk abin da kake so kai a saman aka ajiye ka kai wani gari ka hawa babur shi ko san da a karuwa yake kwando ta fara irin gosu nan na lagos suka bukatar ita ma irin flyover din yanzu a ce a guda shida ko a nan kuma a ce daga babban layi a ɗauki shi ya tafi ya sauka a bariki duk wanda ya fito daga katsina sama zai hau wanda kuma zai zai fita da kuma ya ƙasa kaga nan ba su da yakau da shi kuma kai ɗaya a nan wajen jariya din nan duk dai wajen asibitin aminu kano wanda zai hau daga zariya shi ma ya biyo sama idan ka zo nan wajen dafawa wanda ya fito daga cikin gari titin gidan sarki na sarawa shi ma zama sama zai hawa ya sauka can ta kalita wanda kuma ya taho shi kuma da ta kafa idan kai har shi daga yau ne a yadda Lagos ta koma yanzu to za ka ga cinkoso zai rabu amma nan gaba da ake ta karuwa ake yawa ake daɗa kuɗi wanda progress ake samu ba a samu development yanzu ka ga ce kamar rijiyar lemu gaba ɗayan ta yanzu a ƙasar da aka ci gaba ce har rijiyar lemu ko ɗinta ya kan mai da ita gida ashirin har unguwar ta koma gida ashirin da ka samu 200 da 200 guda ashirin ka yi gida ne hawa hamsin hamsin shi kenan haɗa unguwar guri guda wani gida in ka gani misali a jidda mutane suna kuka ta unguwa guda ce a cikin saboda in kai in kai hundred by hundred ba in kai masa hawa hamsin to za ka ga fifty by fifty ne guda ɗari fifty by fifty ne guda ɗari yanzu fifty by fifty a shimfiɗa a ƙasa suka kasa asara filaye a sama Hawa su sa fara filaye saboda tsarin arzikin da bai kai a dinga ɗora gida kan gida ba. Ko? tsarin arzikin mu bisa ɗin su a kan gida. A wai na ɗaiɗe ko na ciki ba na gwamnati ba, na ɗaiɗe ko. Shi ne ma da ke cewa to, wannan shi ne bayanin da suka yi imama Ahmad shi yana da duk ƙasa ɗaya ke hamma wa su inda ya mutu. Duk dai na al'umma ne shi ma za a iya karɓar zakka a wannan shari'a kanat kanat al-ardu am farajiya ko shari'a ce ko farajiya ce اختلف الموجبون له ما في يعني هل له نصاب ام لا؟ اقول نصابي كما على قولين احدهما انه يجب في قليله وكثيره. ما تسوى هذا في الزكاة أبو أبا روان في الزكاة كو تتم ولا تتم سيكا تسابوما كو تتم يقوم كسام كما ورشو كالجاء وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله وقال أنه نصاب معينا أنا وسنت إلى الزكاة سنة ثم اختلف ثم اختلف في قدره da aka yi saɓani a gwargwadon nasu yake akwai abu yusuf malam abu yusuf da shi rahimahullah ta'ala na Musa asharatu amfalin shi ne rutse ne goma قال محمد بن حسن هو خمسة أفراد والفرق ست وثلاثون رسلا بالعراقي وانا ما عمي عراقي نشير الى سنة وقال أحمد نسبه عشرة أفراد ثم اختلف أصحابه في الفرق قال ثلاثة أقوال أحدهما أنه ستون رقلا والثاني ستون وثلاثون رقلا والثالث ستة عشر رقلا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلم. Suna dai maganar zakka a kan zuma dangane ga ma'aunin mazhabobi guda hudu sun shafi gida nawa. Sun shafi gida biyu malaman mazhabobi guda hudu a kan zakkar zuma sun shafi nawa. Gida biyu. a waye da wasu suka ce za a yi ma zuwa zakka ba da a waye da waye suka ce ba za a yi zuwa zakka ba al-imam malik da al-imam shafi'i sun ce ba za a yi zakka ba ya ji duka a cikin su masu cewa a yi da zuma zakka sun fi gida mun ba da ka'ida kafin mu shiga wannan bayanin muka ce zakar guda ce ba ta wajibi ba ce kira kan maganan wajabci ba babu shi amma akwai zakar sai dai ta daɗin rai ce kuma zakar daɗin rai shi ne a cikin misali kana kiwon kaji ai ba zakka a cikin kaji ko sun kai dubu ɗari amma sai ce duk shekaran Allah ya sa suka haihu zan dinga ba da ɗari kyauta a gonan zakar ta ta ne ta daɗin rai ba ta wajibi ba da yana yin wannan bisa don ya tsare rayukan kajin domin duk dukiyar da ba a yi masa sadaka tana fuskantar barazana wajen lalacewa ko kasuwanci ka dinga ɗan wani wani abu kana sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kasuwa ce ya ku ɗan kasuwa ku dinga yawan sadaka don na ga ɗan kasuwa dole za a tafi su kajirai na alƙiyama saboda ne yake saboda rantsuwar ƙarya dan kari da ɗan rage dan kari da ɗan rage sun kana son a dan kara dan maganganun da ake yi kuma sai gaba gaskiya ko sai don su san da waɗannan sun ba su suka fi yawa ba dai amma dai ana samu su dan kara to saboda wannan su dinga sarka sarka su dinga dan shiga wancan dan lokacin da aka dan samu tafkaro tana fitushewa وانا عندي شكوك تعمل نتائج كريمة فصل وكان صلى الله عليه وسلم ينحو متصدق أن يشتري صدقته وهنا مسلم يشتري صدقته وكان يبيح للجميع أن يأكل من الصدقة يا هل التاوى مواد أكية صدقة إذا أهداها إليه الفقير فسلك العباشي وكان صلى الله عليه وسلم من لا يتصدق به على الجميع من يشوننا ما حكبات بغير صدقة وقال هو عليها صدقة ولنا فيها حديثة ita sadaka ne gare ta kuma ga shi muhaddiya ne wala ma hayanan yastadilu bi salih almuslimin ala sadaka ya kasance yakan dauki bashi don maslahar musulmi da niyan an samu sadaka shi jira kana jahar station ya shi ne ba mun yi shi na addu'a ne ga wanda ya karfi zaka an yi shi ko kuma hayanin ya tajilu yakan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi yace an samu zakka zai biya kuma ta musulmi na ala sadaka kuma da haza jaishan na tafi ibulu ya taba wato shirya rundunar yaƙi raƙuma suka kare fa amma abdullahi bin amru an ya akuza min qadaqati sadaqa sai karko daga wato zakka da ne ya sumu ibla sadaqati bi yadihi ya mutu alama da hannunsa yayin shi na zakka ya cika a cikin yaƙi wa kana ismuha fi azaniha ya kamata alama a jikin kunne وكان إذا أراه أبو دون الأمر يبشرون فإسقط الصدقة من أبوابها إذا أنت صدقة لما رأيك كافي شكرا تزو إذا كاوزا كافي شكرا بيو sai ka yanzu ka fita da kafa a cikin da kawo shekara biyu masu zuwa ko ne nawa ka samu ba ka shekara biyu kuma aslafa min al-abbas radallahu sadaqata amaini yaran ta sadaka shekara biyu a hannun abbas sallallahu alaihi wa sallam sai ma zakat ta fikir ya rage amma kuma da wannan babu kan za iya yi mana gwamnati tana bukatar kuɗi a hannun mutum wanda ce tashi na musulunci cewa ka kawo zakat ka nawa gwamnati ta ce miliyan ɗaya duk zakat ka tana da miliyan ɗaya ba dubu ashirin da biyar ta dubu saba'in da biyar shi ke nan shekara ta gwada na shekara biyu ke nan na wannan shekara da ta wuce shekara biyu ne zuwa kariya Allah ya samu dace masu san biyu waɗannan guda uku na sama duka addu'o'i suke nema wannan ɗalibi ne za su fara jarabawa suke neman a yi masa addu'a Allah ya ba su nasara wannan kuma rashin lafiya ne yake fama da ita shi ma ake nema ya masa addu'a Allah ta'ala iya yi masa Allah ba shi lafiya ya yi masa wannan shi kuma ne matsaloli yake da su guda biyu suke damu na rayuwa ta na farko matsalar iyali ne su biyu ne kuma sai tana ganin an yi mata ba daidai ba ba ka iya siyasa ba ne ai na gaya ma ba ka iya siyasa ba ai kake yadda haka ta sake faruwa har bacci in kashe cikinta akwai bayanin da za ka yi masa a karama kalla kasa bari abubuwan su kai ga haka su saboda haka Ina so Allah haɗa kan su akwai wani shekaru da a gidan yana fitar da shi. Na biyu yake yana da wasu kayan sana'a da yanzu ba su sayu ba. Ina da kwan addu'a Allah ya sa su siyo. wannan dai gaskiya ka karanta ka sai waɗanda da kasa da aka yi na bayani a kan dabaru da kamata mai gida zama yana da su don kan da tafi da iyalinsa kan kace an ce da ita akan irin siyasar da za ka yi mata da irin yadda za ka ja hankalinsa gwargwadon halin da ɗabi'arta gwargwadon yadda yanayin kuma yadda wasu ba za ta gane cewa wannan kaza wasu ba za ta gane an yi ba to sai ka ga kuma kanka yadda su su haɗe ma kai raba kansu ya zama ya dawo kanka amma ba a yarda cewa wato a cikin sai an yi mata ba daidai ba in ka ta baka tarwa ka gidanka gaba ce wani yana tambaya kan gaba da wani cikin gaba da dan uwansa ya kamata ku shirya don gaba ba ta da daɗi akalla abin da za a yi shiryawa shi ne an haɗu da sallama in mutum ka ga halin ku bai zo ɗaya ba ba ku ci gaba da tattauna ba saboda yana gudunta ka ko kun shirya sai ka ɗau mataki kawai na an haɗu a gaita amma dai sai a ci gaba da ajiyar tattaunawar da za ta bayi zuwa ga sake ɓata ba wannan yake na tambaya kan ne auren mutu'a auren mutu'a aure ne da ake yi a zamanin jahiliya wanda ake samun lokaci duk auren da aka ce zuwa wata ko sati ko shekara ko shekara da zai mutu sai ake kira auren mutu'a a mutu'a ta kenan mutu'a da ma iri uku ake akwai mutu'a ta tsala akwai mutu'a ta hajji akwai mutu'a ta nika mutu'a a cikin aikin hajji shine mutum ya yi umara sannan kuma ya warware ce ranar hajji kuma ya zo shiga hajji ai haji daban a tafi ai kuma ra ai haji sai ake kira muta'atin muta'ana aikin haji muta'atin tsara kuma shine abin da ake ba mace lokacin da aka sake ta wanda wata ji daɗi ta kuma kayanta da shi ta kuma dan samu abin da za ta ci kafin wani mijin ya zo sannan muta'atin tsara kuma shine auren da ake samun lokaci dan san kafin kan musulunci da ake auren musulunci ya hana shi ba kamar da kusan mafi yawa abubuwa musulunci da ya hana sai da lokacin su ne ba jiya ba san ana ta sai da lokacin su sai da aka dawo jiya ba kusan shekara goma sha biyar da saukan kurkani sannan aka haramta shan giya shi ma shi ma auren auren mutu adin an bashi ana yin sa mutum ya auri mace amma ba su sa lokaci nan da shekara biyu za mu rabu nan da shekara biyu sai a rubuta a takarda an tsira ma wancan da wani aure a kan su shekara biyu sai za su rabu shekara su biyun ta yi ta faka kayansa ta faka kayansa shi ke na rabu ko ta shekara ce wata na aure ki zuwa wata ɗaya da kuma da komai da shaidu da iyaye har da masu zuwa ɗaurin auren ya ɗaura a ce wani ya auri wancan amma auren liman ya ɗaura shi ne zuwa wata haka ya yi zai kama sai yamma ko shi sai arewa amma su wani saki ba sai mutum yana cika ranar da aka sa sai ga watan kaza za su rabu ɗaya ga watan shi sai ta kwashe kayan ta ba mata ka bace ko ba mijinta ba to a kusa musulunci an bar wannan auren ana yin sa saboda lokacin ba a yi ƙarfi sosai ba sai Allah ya fakar da permanent aure a cikin wancan auren masu mutaɗin da ake a nan sallallahu alaihi wasallam ta da sahabbai da cikin mutan jaki da auren muta'a haramun ne ila yawmul qiyamah سيدنا علي روت وانا حديثي هنا انا اشكر صحيح مسلم Ƙara buɗin ta ne ba ruwanta. Idan ka samu ciki a kan wannan kan hata ne ba ruwanta shi ba abin da zai maka. Ai sai ta auren za ka ga abubuwa da yawa bai cika su na ka'idan zamantakewa ta yau da kullum. Aka aka mai da aure zama permanent aure babu maganan wannan. Shi'a ne suka ci gaba da yin wannan. ko dama ba ba ruwan mu da su cikin masadir din addinin mu ba ɗaya ba da Wannan ita ne ya kara rabuwar kai, ya za a magance matsalar rabuwar kai. Abin da zai sa a magance matsalar rabuwar kai shi ne abu manzan Allah. Shi ya bi manzan Allah to matsalar rabuwar kai ta kawo. Domin Allah ya tashi don kammala abin sai ya ba mu komai ɗaya. shi ya ta abota ma shi kaɗai ka haɗa shi abokin tarayya shi abu qur'ani kawai shi abu manzon Allah kawai a cikin ne a wata ɗaya a yi haji a shekara ɗaya a wata ɗaya a rana ɗaya komai ce a ɗaya to in kowa ya ji son zuciyarsa dukkan abin da ake ga muna yi na wani mutum a gaya mana mu aje kowa ya mu aje abin da ba za mu aje ba kawai shine manzon Allah amma duk wani mutum da kake ganin abin sa Muhammad bin Abdul Wahhab ne kake muna yi wani addini da Muhammad bin Abdul Wahhab zo da shi ko Taymiya zo da shi ba mana addini Ibn Taymiya da muke aje ba mana addini da muke na Muhammad bin Abdul Wahhab mu aje kuma mu gaya ma wanda kake ka aje ko ai aje abin na manzon Allah a gurin waɗannan malamai ne kawai da suke karantar da jama'a sai suka gaya mana abu muka auna da qur'ani ba daidai bane wurgan musu muke mu reka musu gaba saka mu ba ɗan ƙungiyar wani mutum bane an ƙungiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ɗan ɗariƙar annabi ne kuma shi ne shehi shi ne malamin mu a wajen su suka karɓi ɗariƙa kai tsaye a ɗariƙa tana da zikirin sabuta da zara wajifa da ake da sashi sai wajifa annabi kowa shi yake tafa shi kaɗai sai an duba masalahar mutane wani yana sauri wani yana wani yana wani dai akan hanya saboda ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne sai annabi ya ba kowa wajifa da ke shi kaɗai Sarafin yana da saurin baki kai baka da saurin baki. Ni zan tafi ina yi amsa wani zai tafi a ƙasa wani sana'a ta lokacin da ba a tare shi lokacin da sana'ar wani bacci ta ne shi kuma ya je ya tafi. Kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari bayan sallah asuba. Sai wannan Allah zai baka daraja dari ya baka ma zunubi dari ya baka daraja dari ya sa ka kamar ka danta ba dari wacce ta annabi Isma'il. Duk ranar ba shi ka daraja a wajen Allah sai wanda shi abin da kai kuma fiye da haka wannan shi garanti kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka abin da kawo da rabuwa kai kowa ya zo ya aje abin da ya san yana yi a ko Qur'ani da hadisi a aure ayyukan mu a ga mana ayyukan da muke wanda suka saba Qur'ani da hadisi da kuma abin da sahabbai da suke kai wallahi komai ko karanu kai muna yin sa zamu bashi kuma ku auna ku ayyukan haka annabi haka yace a yi haka aka yi a zamanin sa haka sahabban da suka yi in a kuka duk abin da kuke yi ba haka bane ku zubar mu auna annabin da sahabbai shi kenan an haɗa kai su mun yadda a wannan wannan shi za a yi shugaban musulmi musulmin duniya samu shugaba daya sun da shugaba daya mana shine masu Allah shi ne ce wakili ba zai kuce ki ya dinga jagorancin mutane a duniya gabaki daya wannan rarrabon kan ya iya jawo in ka tashi kuma ɗaya yanzu farko abin za a tambaya ɗan wata ƙungiya ne daga nan rigima za ta fara inda za ta shi kana fitowa an kace musulmi ne shugaba to ba ba ku ga a duba aikin da kake wa musulmi bane sai daga wani bangare kai kabila ka san duba su ibn ka kuma kana idan daga ashiya ka fito fitowa daga wani guri kika ba balarabe don Allah ta ta su ba balarabe ne ma na wata kasa dan da kuma Afirka da ma shi ba a ganin mu da kima ga wakaci da talauci ga jahilci sai ka fito kace kan shugaba ba da zai ka amma ka fara ka ji akan ka sauna asiri don an kalli kabilar ka da yankin ka da arzikin ka ko talaucin ka ko yaran ka ko launin fata ka an kau da wannan kuma sai a ci kan wata kungiya ne sai an yi kokarin an gano kungiyar ka kaga wannan shi yasa musulmi ake da matsala samu shugaba guda daya amma ga dari abin nan yan yan yan yan kristoci suna da dari sun ya fi dari da wani abu amma kuma duk sun haɗu karkashin abu guda kungiyar kan misali a Najeriya ta haɗe da tafi karo mun sha gaya wa waɗanda suke zaune da su cewa za ka samar da korafin da za mu dinga ta tsaron da baki ɗaya akwai abin da muke ittifaki in ka ɗan shi'a da ƙur'aniyu da mu ɗan ɗarika ko a sun haɗa mu wanda sun yarda da shi mun yarda da shi hada na abubuwa tushe guda biyar wanda ya ɗauka san su da su su da waye ba sa kafarta sahabbai ba sa zargin sahabbai sannan an kama musu hujja da hadisi wasu sun haji wasu na sa su hujja amma dai sun yarda da hadisin ya zama hujja sannan sun yarda alƙur'anin na izu sittin ya cika ba a ƙara na ba a cikin da rage ba ko ni ta faɗi zuwa nan ba ka gani qur'ani da hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sunna wannan duka mun haɗu da su akai to za mu iya haɗuwa mai aikin da zai tabbatar da waɗannan abubuwan da muka ittifaki wanda muka yi sabani kuma ci gaba da tukar namu da hujjoji da dalilai mu ba mu ci gaba da sukar nasu da hujjoji da dalilai amma ban da zagi ban da cin mutunci ko ban da zuba majiya ta da gore ko su ta'addanci ko su rushe masallaci ko su jika ko su kara domin duk da kaga yana wannan ta hujjarsa ce ta kai to a kan da waɗannan uku cin mutunci da zage-zage da la'anta da zuga majiya su je su kai hari a kan da waɗannan a ci gaba da tattaunawar ilimi kuma ne su a tebur yanzu misali ana yi a a ƙasan sudan a kirawo masu ra'ayi da bambanta guda biyu a ƙarfin hon a ci gaba da tattauna da wani da wani kuma a zo ka ga duk mutum an cika kowane ɓangare kowa ya dinga ba da hujjoji da dalilai a ƙarshen kuma saurare za a yi hukunci kuma ba za a iya aiki yanzu da ba wani gidan rediyo zai kirawo wani tsakari a kira wani ahalus sunna da su tattauna misali a kan wata matsala mutane ba su fara jin tattauna irin wannan ba sai da ciki ya barci ko haka ba ko irin wannan yan shi'a misali a ce a kira yan shi'a zo a yi mukabala ba za a iya tashi da jima ba ta ɗauke ba irin waɗannan abubuwa a duniya dai an wuce su mutum ya faɗa abu da ilimi kwanin suna babban makamin da suke zama kowa da shi shine karatu da ilimi a duk da ba mu faɗa wani mahaifi ko mu karanto shi mu ta ba za a ƙure ma a karatu ba mu ma kai ilimin mu ma bai kai ya karanta shi ba sai nan gaba kuma wanda muke da shi yanzu wanda ko ɗaya cikin ɗari ba mu ɗiba ba kuma wanda za mu karanta mu ba da kansa ba to sai da ake masalar karatu shi alu suna da wannan suke da komai kai banki ɗaya ce maka banki ɗari rabi a kansa sai ka faɗi magana ɗaya ya ma mujalladi kafa amma rajin ka fuska ka ba haka ibn taymiyyah ne wa dan shi'a da wani littafi da hajjul karama su ne tsakin manhajul sunna sai mujalladi kafa in ya ɗaura haka mutum ɗaya zai ce wannan wannan abin da ka faɗa akwai amsa ishirin da bakwai a kai ta amsa ta ɗaya sun ka fuska zai biyar sai ka ji kai ne karanta a kagan amma ya ci kuma zuwa tun da ya alkawari ta fuskar kaza ta fuskar na hau ta fuskar mutu ta fuskar lahaji ta ilimi ta fasaha ta hankali ta hangen nesa ta hangen nesa ma da kamata ka ce kaza ku guje abin da kake a karatu kuma kana karatu kai amma shi zaki da duka da tsarki da ƙaji da la'anta kowa ya iya ba sai a makaranta ba su kashin za a yi an an je wajen maguna ba sun cinye ba a wannan duk ba karatu ba ne amma ilimi ta fi kaza ka ce da kyau ni na ce ba kyau kai ne hukunci yana da kyau sai ka faɗa ni ne hukunci ba da nace ba shi da kyau sai faɗa kuma ai saurari ake su ji hujja su ji tawa auna su ga wayan kuma da gaskiya sannan da zaka gane ina aka fi yayowa ake yayewa ko na ake yayowa mutum ya ga an yi wannan tsada da rigima ka da mutum wannan shi ne babban matsala in aka fahimci juna akan wannan mu muna so a dinga samu gurin da za a matsalar musulmi tana da yawa inda muka haɗin mu ne aiki tare aka yi sabani mu mun yadda ake gaba da sukan mu da hujja abinda kuka ba dai shi bane ba gaskiya bane ya saba Qur'ani ya saba hadisi ya saba abin da mutane suke kai da hujja kaza da hujja kaza da hujja kaza wannan sai in suka ba mu hujja muka ji hujja ta baka ji za mu ce kai gaskiya mun tana muna rigima da su amma ta yau fa su ba da gaskiya amma kuma gaskiya ta kuma za mu bi su kuma da in mun tafi wannan ba ku kuka ba hujja ba ko ba da mu akai ba imamu shafi yana cewa duk sanda muke tattaunawa da wani to injiniya ya zo wanda suke neman injiniya game da littafin sa sai su yi masu lambar sai wajen daga naira ɗari zuwa ɗari biyu zai samu injiniya saboda haka sakan sai kuɗin an sai a fita a kwanye shi ta can a disamba sannan an faɗi abin da kai nan ko daga kaza zuwa kaza a samu kaza haka mata a sake mai kaza yawa masu ɗari biyar zuwa sama akwai abdulkadirwa abdulkadir ciyaman nan masallaci ok ciyaman na wannan aikin duk naira duk mai ba da ɗari biyar a wata zuwa sama to shi cikin gaba saboda wurare wanda kuma yake ba da ɗari biyu zuwa ɗari uku shi kuma injiniya a dattin islamu ko shi ne wannan daga ɗari biyu zuwa ɗari injina zuwa naira ɗari da ba da ɗari biyu da ba da naira ɗari injina ne su dinga shigarwa a cikin lissafin sa ko da ba da ɗari biyar kuma zuwa kuma duk wata shi ne abu da zai dinga shigarwa sai kuma ɗari biyu da hamsin kuma abin da kai ɗari uku da hamsin da kai ɗari biyar ba shi ne alhaji sabi zai dinga shigarwa a cikin lissafin sa sai ne naira hamsin zuwa ƙasa kuma a yau sun ce ba mu karɓi kasu da naira hamsin ba daga hamsin kuma abin da ya fi ɗari biyu ba shi kuma shi muhammad da zai dinga karɓa kun ga yi sun yi tsari mai kyau saboda haka Allah kan mu bari wannan tsarin ya kare mun shekara guda muka ɗiba mun shekarar da Allah kan mu ga cewa wani sunansa ya ya abin nan kuma kun da wani ya tambaye ka wannan ba ka iya in mahaifinka ya rasu ko mahaifinka ta rasu ka sa masa sunanta ko sunanta ka dinga sa da sunanta yana daga cikin sadakatin jariya waladin sa'in ya kula ku ka ɗanka wanda zai yi fatan yi wani abu na alheri wanda zai dinga amfana ka so da ka dinga a samu waɗannan kuma ya kasa sa sunan mahaifiyarka a gurin ta ka dinga ba da nasu mahaifiyarka ma a sa ta ka dinga ba da nasu a ta kai tura ta dinga biya ko ka ka dinga biya mata a ita aikin da karanta shi kuma Allah ya ce Allah ya sanin insani illa ma sa'a ɗanka in ne aiki alheri sai an ɗeban ma da kai kai wani aiki mai yawa a kansa kafin ya samu wannan shi ne ya sa amma ba ta yi sai dai in ka yi da niyyarka shi ne ita ba an tara su a kowace na na duk mutum yana kawai masu ta tara su zai iya ba da sadaka da sunan ita ba wani dalilin da ya samu za samu shugaba ga baki guda ɗaya ba amma kuma suna fatan a samu in zai samu Wasu tumala ina neman shawara ana zai da bashi ina so in sai da gidana in biya bashi ba kuma wanda nake ciki ba ne a wanda nake so a kuma ne ai kana da kana sai da kuma kake cikin da kuma wanda zaka koma in da shi wanda kake cikin da ya bashi ba shi ai musiba ne asalin gidan ma ana so ya bashi balle kai ne gida biyu kai ka rabu da bashi kai da kake cikin in zai kai tun da wata kila wanda kake so koma ya fi kyau ko ya fi girma ko ya fi fadi ko kuma ka fi sakewa kika sai da wanda kake cikin ka koma kuma ka roki Allah ya maido maka da wannan ai abin Allah ne sauki ne suna ka muna maka addu'a dai da fatan alheri Allah ka mutu ta hanya din to yace wata ƴan uwansa ba ta so biya bashin suna ga da sai da gidan kai ban bashin a kansa suna faran da wasa da Allah amma ki suka zafi biya bashin suna Allah ne ya baka gidan sai ka kama da wani shi komai magana arziki a hannun Allah take duk abin da zai zo gobe yana hannun Allah ba wanda sai ya faɗe shi suna ka yau ka biya haƙƙin wani ka ga abin da aka zai ma a gaba na ashe mutane da yawa ba sun sha siyar da su da suke cikin su da wani kafin wani lokaci zai ga sun yawa su da girma wani yake da littafi zan duba a misalin abu darda wani ka duba a siyar alamun suna ko ka duba a cikin ɗan kuma alifatu ashab ka duba al-isawa fi sanyi da sahaba كتب أصل الباب في معرفة الصحابة كتب حمية الأولياء أنا أبو لؤي أنا ذات بعد كتاب كتاب أبو الدرداء أم الدرداء ما درداء magana tarbi ai mun amsa ta ba su ba su bi ba cewa tarbi can ka da can an kowa yana da tarbi ma wannan da kan faɗa wani adadi calculator da shi tarbi ai misali ake da shi wani sai ne saba'in saboda yana so ya dinga yin abin da aka ce saba'in wani ne bakwai wani ne ne abin nan kuma ka ga na bayan sallah din nan 99 ya fi yawa duk ya shi abin 99 wani dubu ɗari tun da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abu ne adadi ni ban taba gani ba ya sani na wani abu mai adadi da Allah ya faɗa wanda ya wuce ni dai ya faɗa abu mai adadi ko kamar adadi biyu da dama mai adadi ni ban taba gani ba ya sani na ba kanin wani ba ban taba ganin wani adadi da annabi ya ce mutum yayi wanda bai ta gari ba mara adadi kuma shi wannan ko biliyan nawa zaka ba sai ka kirga ba Allah da kake da shi ya san nawa kai ka kirga masa kuma sai ya sa maka takama Kira masu adadi takama ta shige su mutum ya ce yayi mai hailala miliyan halin takama yake yana faɗa kuma miliyan a wajen Allah rufe ka a cikin rabin saka abu ne da sauki a wajen Allah ke masa abu da kana takama ba ka rusu ba ba sai ka zai rushe ta so da haka sai sai abinda adadi yake ga adadi a adadin wanda yake ba adadi a cikin ba adadi da na tafi wannan sai kowa ya samu kallon dabino wani ya samu kallon aduwa wani ya samu kowa su ka kirgawa annabi da aka sai to su dinga kirkawa da yan yatsu su ba su muku shiga wani alkiyama daga ranar su kuma su karbun sai waka su suka kuma calculator ta zama kan yatsa ita bi ai ba addini bane abin littafa karatu ne shi kai da wani matsayin addini na cewa bai mun za ta ɗauki kan taɓa addini ko mun tashi ka ɗauki addini calculator ta lissafi Suna ganin su alama talatin alama talatin da uku alama talatin da uku alama. Ana so zama calculator ka na lissafa talatin da uku ukunka. annabi ya ce ku kirka da yan yatsun ku za su muku shaida kuma ki tarji tun da imanin na karfe wa imanin katako ko imanin roba kaga shi zai koma da ciwo ba inda aka yi shi an kiyama ta tashi shi ma katako shi kuma katakon sa karfe zai koma karfan sa shi maka shaida shi ne abin da ya tashi ko da kai shi ne jikin sa sai annabi ku dinga kirgawa da hannunku hannunku zai muku shaida kuma kuma na son kawo shaidu a gaban Allah ranar kiyama da za ku ba su shaida ne addini hannun mu kuma duk inda ya tafi zai dawo tun Allah ya ce shahadu alaihim alfinatahum wa aydihim idan da suka ku dinga kirka hannun ku ya zama kalkilakan ku zai muku shaida farko duk da wanda wanda ya saba da tarbiyyar da aka ita ita kirga da wanda sai ka sha wahala kuma da haka muka saba da tarbin muke ja wanda ya ce ai da hannu sai muka aje kirkin muna kai da hannun muna bata muna bata muna bata har muka saba tun da wancan din ma saba muke da shi da muka saba da wani ko ka ban ta ni ba shi ba ko da na saba in taba da hannu ko a cikin duhu ne na san na waje saboda kowane ɗan yatsa akwai gaba uku a sama wannan gabar ita ce subhanallah subhanallah subhanallah akan gaba ɗaya ka san uku kenan subhanallah subhanallah subhanallah in ka gama da ɗan yatsu biyar da kuma sha biyar ko za ka dawo wa kai talatin da ka ƙara uku talatin da uku kaga ya fi sauki na taɓa wannan bayanin a wasu ƙauye a tsere talli a kan makalla a kan kai amma ka kashe mun kafa wallahi duk da aka yi bayanin nan nan kashe maka kafa ba wannan sun ji har gurin kuɗin da su ji ba sun a aiki sun ga siyar kokari su kan da kusa na alƙa suka je kan kafin kaɗan ci a amma ko a bana ne yake jan tarbiya aka tambaye ni zan iya faɗa na annabi dan yana da kowa yake jan tarbiya a duniya aka ce in ta cikin bayani sai wannan bayani ya sane kuma ya ci gaba da jan abun ka ko kai ba ni dai na ɗauki wanda annabi yake aka kirga da hannunka zai bar shida wannan alƙiyama kuma ka fata shida in sa nake da hannu amma an kai ni ba zan damu ba amma dai ga abin da annabi yake Allah ya samu dace. akwai mata da wanda suka da mun sha bayani a kanta amma dai har yanzu masu raba su ba su fi karamar da sun daina ba da sakudin nan da ake kira daga saudiya na wani mai gadin masallaci wani buzu wanda yake gadin masallacin abin da sunansa ahmad wanda yake yayin hasu ya ga annabi kuma kuma masu neman sana'a da yan boko da masu jaraba su suka fi bukata shi kaga shi kanka a cikin sakon a cikin karin da abubuwa da dama zuwa ga yawan su da mata wani wasiƙa daga Saudiya ne Saudiya ina duk Saudiya an bincika duk waɗanda suka yi gaji a masallacin Annabi tun daga zamanin sa zuwa yau wani mutum ne suna Ahmad kuma akwai shi a wani karni aka yi shi a wani zamani a wata shekara a wani zamanin wani sarki a Saudiya aka yi babu wannan tarihin a rubuce an bincika Saudiya babu haka duk malaman sauƙi sun yi rubutu sun karyata wannan wasiƙa za ku ƴan uwan musulmi wannan magana ce daga shi a harba har an ci ta'ama kuma an ci da gadi ne da gadi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a da daddare bayan ya gama karatun alqur'ani mai girma ya kwanta yayi barci sai mafarki ya ga annabi annabi yace ya shek ahmad wannan juma'a kimanin mutum dubu shida ne suka mutu to a duk duniya dubu shida ne suka mutu babu wanda ya shiga aljanna yawancin mata ba su bin umarnin mazajen su masu kuɗi ba su zuwa aikin hajji wani masu kuɗi da zakka ne ba su hajji ko wani tsayanar da iyalansa gaba ɗaya ke tafiya gaba ɗaya haka shi ne ma ya fi haka shi ne ba mata aka yi ba su zakka da shi ya fi kusan abin nan amma masu kuɗi su suke zuwa hajji ya kwashi iyalansa da yayansa da danginsa wanda zai ba su kuɗi kuma amma ya bi ma hajji ka dawo kuma kana ta zo ala baki tana hamma kuma ba ta yin sallah akan lokaci da ya kamata Sheikh Ahmad ka gaya wa ba annabi ne yake ba Sheikh Ahmad ka gaya musulmi ka gaya musulmi wannan farko kuma gare ka ne ka gaya wa mutane su buga zaben da ake faɗa a bakin kuma da an koma a da nan kuma ya nuna a bakin na rubuta bakin na rubuta kuma inda an ce buga ma na annabi ya kamata ya buga wannan abun ba ya fi shekara hamsin ana karya wani abu Wadan aka tabbatar da wannan kenan an nuna wahayi bai kare ba. Ya ci gaba da ba mutane wahayi, ba su ba mutane. gani bid'a da ake cewa ba ta tabbata ke ake cewa musulmi wannan sako kuma ba sai ka gaya wa mutane su buga wannan jayya wanda ya buga sakon manzo Allah zai sa wannan mutum aljanna da iyalansa musulmai wanda ya samu wannan sakon da ke bugawa an ko musulmi ba ne albarka ba a cikin lamarinsa an hada tsoratarwa da tahajjudi tsoratarwa da tsoratarwa ko kuma ka ce ba wanda ya samu dama ya buga cikin ikon Allah Allah zai taimake shi kuma ya masa bukatarsa ba kuma falala ni Ahmad wannan abu da na faɗa idan ƙarya ta yi wa annabi kada Allah ya sa ni cikin rahamarsa haka ce Ahmad din a shi Ahmad din ina yake har sai an san Ahmad din ba nan za a yarda ran ƙosa daidai da ko a daidai ba majhul ne kawai ala lisanu wani mutum haka ba a san shi ba a duniya ina yake wani gidan waye a wani jini aka haife shi a ina mutu ina iyalansa ina iyalansa ba ya san shi a wata shekara aka yi ku dinga yin azumi ranar litinin da alhamis wanda ya samu ikon yi da ne alaƙa wannan da kin fitar da zakka jikin da yayin maza a yanka abin da ya jawo ka kici da aljanna shi kamata a gyara bi ka magana litinin da litinin da alhamis akan dubo shi da shiga aljanna ba kuma an ce dubo shi da shiga aljanna ba kuma an ce zakati ba a yi da biyar aure waɗanda su suke zakka suke da auren su ina bi kamar kai haji haji da rashin bin aure shi shine dalilin da aka bada wannan sako kuma an zo an kuma da azumin litinin da alhamdu kuma yake Allah ya bashi ikoni kuma duk wanda Allah ya bashi hali ya buga wanda ta karda guda ashirin ya ba wa ƴan uwa musulmi duk da abin da bai taɓa gani ba to kuma an jawo jama'a jama'a suna son su ga abin da ba su taɓa gani ba kuma zai samu nasara a dukkan al'amuran su sai ka fara ba su aka ce wani mutum mai suna kamala a wata ƙasa a wani gari da aka yi shi da shi abin ya faru duk ba bayani ya samu wannan sako ya ba wa sakataransa ya buga a wannan majahulin ali na asifa ya ba wa sakataransa ya buga wannan sako guda ashirin ya raba wa mutane cikin yan kwanaki shiga hanyoyin samun sun buɗa masa to kaga an shigo da yan kasuwa wani mai suna abdulsalam shi kuma a wata kasa a wani gari a wani lokaci a wata shekara shi ma ba bayani ya kaje ta sai ya manta da ita a tsakanin wasu yan kwanaki aka sallame shi daga aiki da an shigo da ma'aikacin gwamnati mutane ba su tsoron Allah ko mai da zuwa da aka zamu karɓi addini ai yanzu addini ya kare kace wannan takarda mutum ya je ya faɗi ba san jin ba san ba san kansu ba zai samu sako da haka ake bin wannan alƙur'ani da sunan da ni ba addini a duniya shi bakari na suka san unguwarsu da garinsu da ƙasarsu ya ce a mutum da ya mince ƙarya ya ce wannan wannan da ba mu san da fito ba san garin da fito ba shi an san da ruku fa a tsoronsu da jama'arsa da komai sun da ƙarya yake annabi ba sa kawai kama da ba kuma wannan da mun san da ya fito ba sa inda yake har da kun dauka addini nan da wasa muke shine fijabun mu a lahira kun ka je lahira ƴaƴan mu anan zan batu matan mu anan zan batu zuciyar mu sakon mu duk abin da muka mallaka da abokai da ɗan uwa anan zamu basu abin da zai baka ka kabarin ka ke aikin ka kuma wannan abin da da komai alheri sai shi da rahmar Allah shi ne kuma ba kai wani mutum kawai zai mafarki kawai zai buga ta kada ya ba mu shi da bako daga annabi sai ka samu wasa amma mu mun mutu wannan ba ka da kasuwa wajen halin sunna a shehu Ahmadu ba sai ba Saka ce akwai haka na akwai mutum mai suna Sadwan kuma ba ƙasar ta ba su ba inda aka yi ya samu wannan sako amma ya ɗauke shi a wulaƙance ya mai da ka ba su da amfani ga shi a tsakanin kwana tara ya yi musu wulaƙanci har kuma an tsarka mutum kamar da za a ce cin da wanda ya fitar da kaza ba shi ga imani ba zai ga duk jama'a sun fita ina roƙon duk wanda ya samu wannan sako ya buga ya raba ya kuma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah Abdu mai gadin